الرحمن الرحيم يو أشرين دبير قوات رمضان هجرا من ذا الله دبو قيادة دريهدو دبو قيادة دريهدو دا أربعين دا أكو وانده دي دي دا أشرين دا شدا قوات هدو دبو بيو دا أشرين دبيو wanda za mu saurari malam yahaya abubakar inda zai mana karatun alkur'ani a wannan babban masallacin juma'a na garin zakace da khalifa abbas da ma'il abbas zai mana fassara ana gafata malam bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة القارئة بسم الله الرحمن الرحيم القارئة ما القارئة وما أدراك ما القارئة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna godiya da Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai bisa ikonsa da nufinsa da ya sake nuna mana wannan rana a wannan wata mai alfarma a wannan yini na 26 na 25 ga watan Ramadan shekara 1443 a wannan babban masallaci na Juma'a na garin Dakaci da shehi ya asasa wannan karatu muna kara addu'a Allah subhanahu wataala ya kara kusanta shi da annabi rasul mu kuma ya ba mu albarkan su da albarkan masu albarka suratul qari'a Allah subhanahu wataala ya kawo wannan sura sura na al-qari'a amma ta aka saukar tana da ayoyi guda takwas alkhairan da yake cikin wannan sura muna addu'a Allah ya hada mu da shi amin al-qari'atu mal qari'a alkari'a mai kwankwasawa mai kwankwasawa malkari'a menene mai kwankwasawan nan in ji ubangiji alkari'a ta kusanto malkari'a menene ya kusanto ta da kiyama kenan wannan shine jawabin kawai mai kwankwasawa kwankwasa zukata mai kwankwasa al'amura ina ba ta an bayyana shi yasa dukkan wani alamun kiyama da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana duka yau iya zo kawai fatan mu dai da addu'a mu Allah subhanahu wataala ya sa mu je a sa'a amma kaga duka abubuwan da aka faɗa kamar yadda hadisi ya zo yadda sahabi ya zo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa abirni ala islam ka bani labari akan musulunci ya gaya mashi الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فأغني عن الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته فأغني عن الإنسان أن تعبد الله كأنك تراه sai ce mishi ba zo ya sa'aci ka bani labari akan kiyama kiyama haka yake mishi ka bani labari akan kiyama sai annabi ya ce mishi ai man mas'ulu an habi a'lami min as-sa'il wanda ake tambayar bai fi mai tambayar sani ba tun a wancan lokacin ba ake magana to sai Allah subhanahu manzo Allah sai wannan bakon ya zo yake manzo Allah to fa burni an amaratiha ka bani labari akan alamominta an ta lidda rabbata ummatiha wa an tara kufatar qurata alata ra'aisha haka annabi ya faɗa sannan kuma da yawanci annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo bayyanan alamomin kiyama an bayyana annabin Allah Isa alaihi salatu wassalam alama ne na bayyanan kiyama dawon annabi Isa da annabi Allah Isa alaihi salatu wassalam zai dawo babu wani kokonto a ciki zai dawo amma zai dawo ne a bisa bin tafarkin sayyidina rasulullahi ba zai zo ne a matsayin shi na manzo ba dan ba wani manzo ba sayyidina rasulullahi zai zo ne a cikin al'umman manzon Allah to dawon annabin Allah Isa alaihi salatu wassalam alama ne na kiyama bayyanan dirdan alama ne na kiyama shi yasa su malamai suke ta cewa duk waɗannan abubuwan da suke hannayen mu da hasad ne su ne ne ne duka ga su nan duk alama ne na bayyanar cuta duka kiyaman ta su ina ba ta an fahimta shi yasa zaka ji Allah subhanahu wataala ya gaya muku al-qari'at takrabbatu sa'ati al-haqatu duka zaka gani ina ba ta an fahimta to wannan duka yana nusar da mu ne fa cewa kiyaman nan ta zo duk in ka ji ana yawan ambatan abu to abin ya kusa ne yanzu idan lokacin sallah ya sai ka ga yara ko suna wasan su sai ka ga kuma sun koma wasan kiran sallah wai alamar lokacin ya gabato ke yanzu da sallah ta gabato sai ka ga kuma yanzu me ake yi ambatan ta ake yi kayan sallah naman sallah menene sallah komai sai an ambace ka wai ana maganar ta kusa lokacin da azumi ya kusa azumi a kaza azumi duka za ka ji maganar kenan ake yi ina ba ta amfani to ya kamata mu shiga taitayi tun da kiyamun nan ta zo to ba a sani ba ko yau ne ko gobe an tambaye manzon Allah yaushe ne kiyama za ta tashi yace me tambayar bai kuma tambayar sani ba amma annabi sallallahu alaihi wasallam yace kiyama za ta tashi ranar juma'a ranar juma'a tsakanin la'asar irin bayan la'asar din nan amma wata juma'an ne ita ce ba sani ba har yau ina ba ta amfani ita ce ba sani ba shi yasa tun ranar juma'a dukkan halittun ubangiji wanda Allah ya halitta sai ya zama yana cikin jin tsoro mala'iku ne halittan sama ne halittan kasan duka sai ya zama a cikin jin tsoro a ranar juma'a sai dai dan adam da aljanni mu ne kawai juma'an za ta zo ku haɗu da mutum a ce Allah ya kai mu rana ita yau ba wai maganin kiyama ake yi ba a maganin ma wata juma'an ne ta zo amma dukkan halittun da ubangiji ya halitta suna cikin jin tsoro ne har sai alfitir ya ceto na wannan rana ina ba ta mu shi ne Allah subhanahu wa ta'ala yake sanar da mu al-qari'at mal-qari'a wa ma adraka mal-qari'a wane ne ya sanar da kai wannan mai kwankwasawan ana tambaya ke yauma wani rana ne yauma ya kunu nasi kalfarashin mabusus yauma ai wata rana ne ya kunu nasu wanda mutane za su kasance kalfarashin sun fito kamar irin kwari din nan in magariba ya in magariba ya taho za ka ga wasu kwari nan kowa yana neman mafita ne wani ya zo ya fike wani a ido wani ma ya fada maka ido mabasun Allah ya ce yadda suke a warwatse ko kuma su zama kaman kwari irin wanda suke hawa kan shuka ko su hau kan icce ko irin wannan gaba daya kalfarashin mabsus to haka za su zama kaman fari yadda fari za su zo suna watsuwa an gane ko to haka za ka ga ranar wannan ranar haka kowa zai kasance an fito daga abubuwa an fito daga nan kowa in ya tashi nafsi nafsi kowa nafsi nafsi Allah ya samu ji asa na وتكون الجبال كريم ممكوش وتكون ال... وتكون الجبال الله سبحانه وتعالى يجزيك بالجوا a wannan ranar kal'ihin al-mamfush kai ka ce irin auduga ne mamfush wanda aka cire kwayoyin kaga ai zai zama ba shi da nauyi a tare da shi auduga wanda aka ciccire kwayan da yake cikin shi kwayan auduga aka cire sai ya zama sai fashe-fashen to haka duwatsu za su zama a wannan rana duk girman dutse haka za ka ga yana tashi kamar irin wannan auduga wanda ba kwaya a cikin shi kaga rashin nauyin ya ce rashin nauyi wata kunin ibalin kal'ihinin mankush na وأما من ثقلت موازينه فهو في شكرتها amma man safadat mawazinu amma kaga duk wanda kene shi ya zama yayi nauyi a wannan ranar fa huwa fi shatar radiya wannan yana cikin wani rayuwa yardajiya yana cikin mazaunin cikin yardajiya aljanna duka wanda ya zama Allah subhanahu wataala ya sa mizani yayi nauyi to wannan fa sawfa yuhasabu hisaban yasira da sannu zai samu hisabi hisabi mai sauki wa yanqalibu ila ahlihi masrura ko zai koma wajen iyalansa yana bishara Allah ya sa mu a ciki Allah ya sa mu a ciki na'am
وأما من خفت موازينه فأمه هاوية wa amma man haffat mawazinuhu amma kaga duk wanda sikelin sa ya zama faka faka ba nauyi fa ummuhu hawiya to shi fa makomansa maman shi ita ce hawiya fa ummuhu kenan ina ba ta an fahimta saboda ita hawiya lullufewa take yi to al'ada an san uwa ne take lullube ɗanta ko in ta koya shi sai ta ɗauko madanyi ta ƙara ɗaure shi ta sa abu ta rufe shi bayan an sa mishi hular sanyi to wanda ya zama sikelin shi ya yi faka-faka to shi wannan gaba ɗaya uwarsa ita ce hauya shi ne ba shi ne cewa gidan mu ya ko Allah ya raba mu da wuta ita wuta fa Allah ya raba mu da wuta ita wuta nau'i nau'i ne aka yi ta shi yasa kowace da sunanta za ka ji an ce wata sa'ir wata hauya wata jahannama wata kullama wata lazza duka kowanne kuma gwargwadon aikin mutum gwargwadon yadda za a tashi Allah ya kare an ce ita wannan hauyan tana can kasa ne a ga ko ita gaba ɗaya sunayen wuta za ka ji ba daɗi ne za ka ji ko a ambatan su ba daɗi wai ana mana gargaɗi ne kuma wutan nan fa akwai ta aljannan nan akwai Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mu mutum fa aljanna surorin da muka fito a baya da irin rabaran da ake samu ina ba ta abu muttaqina fiha ala al-ara'ik la yarawna fiha shamsan wala dhamhatiha wa daniyatin alayhim tulalaha wa dhulilat qutubuha haka zaka ji ubangiji bai yake gaya mana ita aljannan nan fa ga irin ga irin garabasan da yake cikin ta in aka zo wajen wuta ma sai ka ji kuma ita ma ba daɗi Allah ya kare shi yasa ita duniya ta zo ne da in between duniya da tsagani ko dai mutum ya zama yana kwana a gida ko ya zama yana kwana a kasuwa ko ya zama yana kwana a kasan gada ko duk ba zai yi ba a duniya ne za a samu wannan duka za a samu ko dai ya zama kana gida mutum yana gida ko a same shi yana kwana a kasuwa ko a same shi yana kwana a ina ba ta amfani amma lahira gida biyu ne kawai ba in between ina ba ta an gane kaga ko ashabul a'raf su kansu majirin jaye an tafi cewa Allah subhanahu wata'ala ya ji an sa su a aljanna wanda suka zama aikin su ya zama daidai da laifin sai a sa su a garin da na arab su leka su ga mummunan aljanna muna dago musu hannu sai Allah Allah sa mu a cikin wannan sun ga na gwada su leka bangaren wuta su gansu sai Allah Allah ka kare mu da wannan ku a haka ba kaga ko wannan ya isa firgici shi kanci kawai baka ma san ina kake ba ina za a jefa ka yaya za ka kasance shi kanshi wannan ya isa tashin hankali shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ga fa ummuhu hawiya wanda ya kasance kere shi yayi faka faka to shi uwan shi ita ce hawiya idan ya Allah ya kare na وما أدراك ما هي نار حامية wama adraka ma hiya me ya sanar da kai wannan wutan hawiya sai nan kuma ubangiji ya ce ma hiya wa ya sanar da kai ita wutan hawiya narun hawiya wuta ne mai kunnuwa wanda take ruruwa ruruwa take yi lokacin da ake sa ka lokacin take ƙara ci ana ƙara ka tana ƙara ana ƙara mata makamashi Allah ya kare ita wuta gaba ɗaya an tanaje ta ne duwatsu da kuma masu laifi a cikin mutane amma a gaba ɗaya wuta ba a yi tada ta da kusa wuta duk wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi la ilaha illallah to an bashi garanti na shiga aljanna garanti ne na shiga aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkan mu za mu shiga aljanna illa man aba sahabbai suka ce wa man aba ya rasulullah yake dukkan ku za ku shiga aljanna sai wanda ya ki sahabbai suka ce ya rasulullahi wa zai ki yake shine wanda ya ki bin abin da zo da shi shikenan sama kaga ashe kowa an bashi cikin dan aljanna an gane wayanda suka yi rayuwa da sayyidina rasulullahi suke ganin shi gashi ga su su an ba su aljanna ne gaba daya kai tsaye sai an ce abubakar fil janna umar fil janna usman fil janna ali fil janna talha sa'id sa'ad abu ubay annabi sallallahu alaihi wasallam ya fado su ko a ce wanda suka je badar yan aljanna ne ko a ce wanda suka je uhud yan aljanna yan bai'ati ridwan to duka wa'annan kaga su sun samu direct ticket direct ne wannan ina ba ta amfani a lokacin da annabi ya ba su aljanna da abin da suka yi ba abin da zai goji shi da aljanna an gwada su an ga imanin ziyarin da ai abin da za su yi a ce raguwar rayuwarsu gaba daya zai zama a cikin laifi ne subhanallah to aikin da suka yi na lada ya riga ya riga ya wannan laifin da za su yi a cikin rayuwarsu ina ba ta an gane an gane lissafi ta san yan kwallo suna da wani lissafi ko idan aka zo aka buga sai aka ga cewa raguwan wasan ya yi rage ko da wannan kulob din an ci ta gaba ɗaya sai ta ɗauki kofi sai a ba su kofin tun gabanin su buga sauran wasan wai an tabbatar da cewa ko da za su buga sauran wasan gaba ɗaya sun riga sun yi kuɗi ina fata an gane to su ma haka aka gwada su abu Allah ya ƙara musu yadda wai raguwan mat ɗin da yake gaban su sun riga ko da za su buga shi a cewa sun yi luzin ɗin wannan match ɗin sun riga sun yi kuri sai aka ba su kofin kawai gaba da rana ina ba ta an gane to wannan annabi ne kawai yake da wannan shi kaɗai ne yake da wannan tiket ɗin kuma duk jikin ɗan zamani ba ka taɓa jin abin da annabi ya bayar wani ya ce maka hadisin da ibi ba ne duk jikin duk yadda za a yi da kai kawo da rashin kunyan a taɓa a taɓa manzan Allah a taɓa iyayen manzan Allah a taɓa sahabbansa a taɓa matayensa duka dikkijin da aka yi ba a taɓa taɓan a ce ya bada aljanna a ce aljanna ba ta bayi ba saboda direct ticket ne daga wurin ubangiji direct ina ba ta amfani amma za ka ga wanda aka yi musu bishara da wuta yan kaɗan ne yan kaɗan ne aka yi musu bishara da wuta saboda bisharan aljannan shi ya fi yawa wanda aka ba su wutan zaka ga yan kaɗan ne bai wuce su asir bin wa'il ba shi ma tsiya ne ta kai shi ya sa mu shi aka ba shi ya zo ya ga manzon Allah ya daga kashi ya ce yanzu yanzu muka mutu muka koma cikakke kamar wannan kuma shi ne za a mai da mu a halice mu wani sabo wai ke tambayin banza ya manta wanda ya yi shi a farko ba ba a kashin ma yi shi ba a babu aka yi shi ya zo ya tambaye manzon Allah annabi ya ce kwarai ka gan shi yanda yake nan haka za a mai da kai kuma a saka a wuta magana ta gado magana ya tsari annabi ya ce haka za a mai da shi kuma a sanya ka a cikin wuta shike an magana ta gado yigi ta kai shi ina ba ta fahimta sai sa annabi ya ce duk abin da ne shiru a kai to ku shiru rahmatullahi إنما أهلك الذين من قبلهم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم abin da ya halakar da mutanen da suka gabata yawan tambayoyi yawan tambaya ko yanzu ne za ka ga mutum ne suka yawan tambaya a haka sai an gaya mishi abin da zai zo ya dame shi kasar ta su'ali mutum shi yawan tambaya bai da amfani ana ba ta amfani wani ya zo ya ce bai manzan Allah aina abi wai ya ce ba ina baban shi yake tunda annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗi sai ce wa abuka finna baban ka yana wuta haka ya faɗa mishi ne ya ga mishi wannan ba tambaya ba yanzu bai ji abin da ya dame shi ba babana yana yana ce baban ka yana wuta kuma shi kenan faɗan wutan ne Allah ya kare ku ina ba ta mu shi yasa Allah subhanahu wataala ya kare mu da shiga wuta wuta ba wurin shiga bane kada musulmi gigi ya sa a gan shi a wuta kuma yadda na faɗa duk wanda aka ba shi la ilaha illallah magana ta kare an ba shi ticket din shiga aljanna Allah mun gode mu sai Allah ya ce سورة التكاثر بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المكابر سورة التكاثر الله سبحانه وتعالى ya kawo mu wannan sura surat التكاثر a makka aka saukar tana da ayoyi guda takwas muna addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya hada mu da alkhairat da yake cikin wannan alhaqum التكاثر Allah subhanahu wa ta'ala ya ce sun shagaltu sun shagalta ina fata an fahimta alhakumu wato at-takafir tara dukiya alhakumun har ya shagaltar da su da maganar lahira tara dukiya ya shagaltar an gane ko za ka ga mutum a gona daga barin kai nan kadadar yana bari ya kai bari ya kai bari ya kai sai har lokacin sallah ya kore mishi an gane haka dan kasuwa a shago sai lokacin sallan ya yi sai kwasto masu kudu bari in bawa da bari in sallama wannan har a idan da sallah haka man haka makiwaci yana kore shanu yana tafiya yana raƙuma tumakai haka har lokacin sallah ya yi ya shagaltu kawai mene ya shagaltar da shi tattalin tara dukiya ina ba ta kuma shi wannan fa dan adam ne gaba ɗaya jumlatin ake yi da shi ba a cire kowa ba sai wanda ya tsama kanshi a ciki ina ba ta gani an yi wani liman kullum idan zai wa'azi akwai wani mawadaci a kusa da shi to kullum in yana wa'azin sai yana yin abinci zuwa ga wannan mai arzikin kullum habaiki ke ba a yin kaza ba a kiyaye kaza ba a kula da kaza kullum dai wa'azin shi ta karkata akan yi abinci ne har dai mawajacin ya gane malam da shi ke to shi kenan tseren nan shekara ce za a fitar da zaka sai ya zo da shinkafa da masara da gero sai ya zo da kuɗi sai ce algata malam wannan zakka ne jama'a gaba ɗaya za kai ne haƙƙin fitarwan na fitar ni sai kuma haƙƙin rabawa yana wurinka sai ya danka malam ga tirelan shinkafa ga na masara ga na hatsi ga kuɗi ina ba ta fahimta sai aka sa rana aka zo algata malam cikun rabo sai shagaltar da shi shine liman bai samu a zahar ba bai samu la'asar ba bai samu makari ba gaba ɗaya ya shagaltu rana na ɗaya rana na biyu ma haka yi faru rana na uku ran nan shi mawa da ake zai ce algaki malam ya kai kawo ya ce kai ai abun abun ba sauki to kafin ya tashi bacci an cika gidan shi gaba daya sai ya ce mushi to ala gafarta malam ka ga wannan ko wani yanki kenan na dan baka a cikin hada-hada na amma ga shi dan yankin gaba ɗayan ya shagaltar da kai ka manta da cewa kai liman ne kullum amma aka zauna a majalisin wa'azi sai a ce da ni ake yi ya ce yanzu ga ɗan yankin gaba ɗaya kaga shi ɗan yanki ne ba mai gushewa amma da za ta malam gaba ɗaya ya manta da wani ina ba ta amfani kaga ya shakaltu gaba ɗaya shi ya sa duk mai wa'azi mai wa'azi don Allah kada ka ce za ka yi wa'azi don wani a in wa'azi ya zo bayani ya zo a kan gaba to ba ruwanka da kowaye ina ba ta amma ka ce ka zauna a majalisin wa'azi don wani ne ko don biyan bukatan wani to ba inda za ka je ka karya kanka ne gaba daya amma idan bayani ya zo ko gaban waye ko waye sai a gaya ku karatu ne kai ina ba ta shi ne wannan shi ne ubangiji yake gaya mana kaga ashe shagaltar a cikin dukiyar ya tattara kowa da kowa kakum takafur ubangiji ya ce asabtum almaqabir suna cikin wannan shagalan ne har su- ba su gushe ba har sai da suka ziyarci makabar makabir makabar nan an faɗa ziyara in aka zo da kalmar ziyara duk wanda ya ce na zo ziyara kaga ya zo ne dan ya koma ko ba haka bane to nan ubangiji sai ya ce hatta birtumul makabir shi ma da yake kabarin wajen ziyara ne duk wanda ya je kabari ai zai dawo zai zo filin kiyama ko akwai kuma gidan shi akwai gidan aljanna akwai gidan wuta dole an gani to shine sai ubangiji ya amfani da hatta gutul muhaj kullum idan ubangiji yana magana ana magana ne da manzon Allah amma sakon mu ake zuwa zuwa gare mu idan za a yi maganan sai a yi maganan daidai da hankalinmu yadda hankalinmu zai dauka ina fata zalika wasaqu bihi la'allakum haka zaka ji Allah yace wannan muna muku wasiya ne da shi wai ana maka magana ne gurgurdan yanda zaka fahimci mutum girman wasiya da muhimmancin wasiya da yanda ake rika wasiya zalikum wasaqu ya kan Allah ne nan ma sai ce hatta bitumul maqadir kaga hankalinka zai kama maka ziyara ku ka gane cewa in aka je kabari ana zuwa kuma ana dawo kaga dole ku ya shiga mene ya shiga ce ta yi shi Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu dace ta كلا سوف تعلمون la sawfa ta'lamu Allah subhanahu wa ta'ala ce da sannu za su sani
ثم كلا سوف Allah تعلمون subhanahu wa ta'ala ya maimaita ya ce da sannu za su sani su masu aikata wannan mummunan aiki masu shagala da lahira domin duniya ba su farga ba har suka kai suka shiga makabartu ubangiji ce saufa ta'alamu sun makalla saufa ta'alamu da sannu za su sani Allah ce da sannu za su sani kaga an yi ta akidi ne aka maimaita na'am كلا لو تعلمون علم اليقين na'am لترون الجحيم Allah lau ta'alamu na ilmin yamin lallai kaga wanda Allah subhanahu wata'ala ya ba su ikon tabbata da hakikanta cewa akwai lahira to la karahun nan da in iri zai rage su dinga da rumutan a idansu an fahimta wanda suka amince cewa akwai lahira akwai aljanna akwai wuta sai ya zama iri zai rage ya zama suna ganin gasu ga wuta ne da haka wannan gasu ga suna ganin abun shine zai hana su aikata abin da za su yi da wuta ina an gani duk abin da aka ce maka idan ka aikata kallato ku ta'alamu summa kallato ku ta'alamu to su masu ilimin yaqini shi ilimi ya kasu kashi uku ne. akwai ilmin yaqin akwai haqqul yaqin akwai ainul yaqin to wanda ya samu ilmin yaqin to yana gabta ya zama ya kai ma ainul yaqin ne an gani wanda ya samu hakikanci cewa wannan abin akwai shi to yana gab da ya ce ai ga ma abin ne saboda yakinin da suke da shi cewa akwai lahira akwai wuta aikin da za su yi na kuce ma wutan ne saboda suna ganin kamar ga su ga wutan ne an ta abdullaha ka annaka tara ka bauta ma Allah kamar kana ganin shi fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka la tarawunna sa'il kenan dole duk wanda zai bauta ma Allah a matsayin wanda yake gani cewa Allah yana gani shi kaga zai yi ai zai yi bauta ne iya kai ko an gani in kai kabbaran sallah sallan magriba yanzu da zani ka ce Allahu akbar sai mala'ika ya ce maka ni ne mala'ika mai kirarin ka gan shi da ka gan shi ya ce to Allah ya ce in gaya maka wannan sallan in kai ita ce na ƙarfi amma an baka dama duk lokacin amma kana cewa assalamu alaikum za a cirara in ka ga dama ka kwana kana sallah in ka ga dama kai wata ɗaya in ka ga dama kai shekara amma ne man kace assalamu alaikum ya kake ganin wannan tsayuwar sallah za ta tsayi daidai ko ba za ta tsayi daidai ba saboda kana ganin da ka gashi ina ba ta amfani da to shine ilmin da duk wanda Allah ya bashi ilmul yaqin ya hakikanci cewa akwai ubangiji an gani duk wanda yanzu ka ba mutum labari kabar duk labarin da za ka ba shi zai ji daɗin labarin amma bai kai da kaman ya gani ba haka ne ko yanzu idan ka zo kana ba mutum labarin ka kalla wani fim duk labarin da za ka ba shi akwai abin da sai ka tsallake mishi sabanin shi ne ya gani wani taro da aka yi bai je ba in ka ce za ka ba shi labarin ko a jawabin sai ka tsallake mishi wani duka labari ne amma bai kai ga gani ba ina fata mu amma a lokacin da kake bashi labarin ko ya tabbatar da wannan abun ya faru ba ina ja in ja da kai bane ba ja in ja da kai yake amma duk wanda zai baka labari ya zama kai yana baka labarin ne kuma kai ka gani ka ga akwai inda zai ce an yi kaza ka ce a ko dai kaza saboda kai ma ka gani shi ma ya gani ina ba ta amfani ba to in ya zama ka samu yin cewa akwai lahira to sai ya zama aikin ka yana nisanta da kai da aikin yin mutum sai ka zama kamar kana ganin ne ina ba ta amfani ba ka san duk wanda zai baka labarin wuta labarin zai baka wanda aka yi mishi tuwo aka zuba a tire ko aka zuba a kwano in ya je ya sa hannu tuwon nan da zafi ai zai cire ne ya fi ko wai tuwon ne ya ba shi labari shi ma ya fito wani yanayi ne tuwon ne ba yake ba shi labari an gane tuwon ne ba wai yanayin da tuwon yake ba shi labari ya ce mishi ne ya zauna a wani tsakanin abu guda uku sunan shi kurkuku aka sa ruwa aka sa wuta wai duk tuwon ne yanzu yake ba mutumin nan labari aka sa ruwan nan ruwan nan ya tafasa aka ɗibo gari aka yi gari canje ko aka zuba aka tuka shi ne wannan wahalar da ya sha ne ya sa ya zama yin yanke shi tuwo ne ya ba da wuta labari ya ba da wuta hannu labari amma fa duk labarin da tuwo ya ba shi bai kai tukunya ba shi yana cikin tukunya ne a tuwon ko shi ko tukunya zai ce maka na samu labari ne tsakanina da wuta ice a murhu zuwa ga yana lafana duka wannan zai baka labarin cewa ba daɗi wutan amma ba duk wannan dukan in kana son ka samu labarin wuta tabbatacce hakikanin labarin wuta wanda shi ba wani abu da ya shiga tsakani ko tukunyan dalma da menene bai shiga tsakani ba to in kana son ka ji labari ka samu tsire ko balanku ka san shi ganin wutan yake lasan shi ma yake ido da ido ya ga wutan ina ba ta an fahimta kaga shi wannan ainihin yaƙini ne ya ka yanzu ina baka labari ba zai ce ya samo daga ruwa ba ne daga talge daga kaza a a zai ce maka tare da kawai aini na san wuta in ji kwalan ku haka zai ya kai sai baka san wuta ba ka zai ce maka aini na san wuta to shine Allah subhanahu wataala yake gaya mana ya ka mu hakikanta cewa akwai lahira mu kuma yi aikin na lahira na'am ثم لترون عين اليقين ثم لترون Allah ce kwarai za su ganta ainul yaqin ido da ido ina ba ta amfani da san ilmin yaqin ne nan kuma ainul yaqin mun riga mun yi bayani shi an gani san hakikani akwai nan kuma ido da ido akwai shine tarawna ainul yaqin na ثم لتسألن يومئذ عن النعيم ثم لتسألن sannan za a tambaye su yau izin a wannan ranar anin na'im game da ni'imomin da ubangiji ya mana duk ni'imar da Allah ya maka za a tambaye ka a ranar alkiyama duka ni'imomin ni'imar lafiya ni'imar arziki an gano ni'imar yin ka tsaya kai bauta a bani isra'ila an yi wani mai bauta shi tun da Allah subhanahu wa ta'ala ya halicce shi a cikin bauta yake taba amma ka ci wani hukuncin Allah a tsakiyar teku a nan aka halice shi a tsakiyar teku kuma sai aka yi shi akan wani tsibiri nan ne kawai yake fi shi a nan ne gaba daya aka kuma fitar da wuce ice a cikin ruwan sannan a kusa da shi kuma domin ruwan teku ba shi ruwa shi ruwan gishiri ne gaba daya an fahimta abin da yake cikin teku ya fi abin da yake tudu to wannan ne da shi ruwan gishirin shi ya sa ja kowa rin abin da yake cikin tekun ya isa duniya ta lalace an gani to sai ake mishi wannan a cikin tekun sai aka samu mishi wurin da zai sha ruwa ya ruwa mai daɗi zai ɗiba ruwan ya sha mai daɗi na sha toron nan sai ubangiji ya nuna musu cewa an yi kiyama bawan Allah inda shi ubangiji an riga an yi kiyama sai ya mafarki ga kiyama ta tashi sai ubangiji ya ce mala'iku ku ɗauki bawa na ku sa shi a aljanna bisa rahamata da tsirrai sai wannan bawan ya ce ya ubangiji na gode na gode ya ubangiji amma ya ubangiji ina son a sana aljanna ne a bisa aiki na aikin da yake na shi a haka yake so a sa shi aljanna ubangiji ya ce ku dawo da shi a dawo a irga ayyukan da aka yi shi sai kowa a cire kowa kuɗi sai a cire riba ko yanzu an yana matsayin kanshi ne ba rahamaniyar ne ta lullube shi ba ko sai aka ce to ku dawo da bawa na yi mishi azumi guda ya ka duba aka ce farko da ubangiji ni'imar da ubangiji ya mushi a fara ɗaukowa a tsiganye kowace ni'ima sai a ɗauko ta sai a aji sai a ɗauko ladan da ya yi sai a biya wannan ni'imar ta ya zama kamar kuɗin haya an fahimta wannan ga ni'imomin da ubangiji ya mushi a fara gida ga tumin ladan da ya samu na ayyukan da ya yi bai saba ma Allah ba him a fara gida sai a ɗauko sai a ce to ubangiji ya baka lafiya ni'ima ne wannan sai a ɗauko ladan aka da bashi sai a ce to an siya ka sai ni'ima ana son yanzu ya gama siyan duk ni'imomin da aka bashi ne sai a ga me ya rage na ladan shi in aka ga abin da ya rage na ladan shi to da wannan za a yi misali imma ila janna wa imma ila nar sai aka tun abin da aka yi shi a tsakiyar teku da ni'imar da Allah ya mishi na kare shi da farmakin namomin cikin teku da ubangiji yanda ya mishi lafiya shekara ɗari biyar da yadda ubangiji ya samar mishi da ruwan na jin daɗi da yadda aka raya shi da abin da yake ci tun anan ya cinye ladan shi kurmus ya cinye ladan gaba ɗaya ba a gama ƙidayen ni'imar ba ya ce Allah na tuba Allah ka sa na aljanna bisa rahamanka ina ba ta hankali ga sai Allah ce ku kai shi aljanna cikin rahamata an gani shi yasa duk wanda aka ce za a yi mishi in dai aka ce za a ce to wallahi ba zai sha ba fa inda za ka ina ba ta an gani fa inda za a ce to amma ubangiji zai tambaye mu a wannan ranar anan na'im game da ni'imomin da ya mana Allah mun gode maka jiya na yi bayani na ce duka ni'imomin da Allah ya mana da yawa ba ma tunawa ba ka tuna ni'iman sai ka rasa shi ba ka gane cewa kekenka na da muhimmanci sai ran da aka ce an ɗauki keken ko mashin ɗinka da kake raina ta komun komun yadda take ran da aka ce ba sai ka gane ni'imanta amma lokacin da take da ita rainawa kai sai ka raina ta shi kuma gashi ashe wani ita yake hari wannan abin da ka raina to da yawa muna manta ni'imomin da Allah ya yi sai ko muna harin abin da lokacin mu bai kai ba sai Allah ya ce suratul yasr bismillahir rahmanir rahim wal asr innal insana lafi khusr wal asr wannan sura suratul wal asr a makka aka saukar ko a madina tana da ayoyi guda uku Allah ya damu da cikin alkhairin da yake wuce ina ba ta ambar ne da na umar Allah ya kara mu shirya lokacin da ake hada alqur'ani da aka zo surat wannan ayoyi guda biyu laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi da aka zo za a sa a cikin alkur'ani tunda lokacin da ake hada qur'ani sai sahabi ya zo ya kawo abin da ya haddace haka aka hada qur'anin nan da za a gane cewa sahabbai sun yi aiki Allah ya saka musu da alhaji idan aka zo duk abin da ka haddace ko kuma ka taɓa ji ka rubuta a ganye ko a itace ko a wani allo to sai a ce kowa ya kawo in ka zo ka karanta sai a ce ka kawo shaidu guda biyu wanda cewa lallai wannan alkur'ani ne kuma manzon Allah ne ya sanar to in mutum ya zo sai ya kawo shaidu guda biyu to sahabin da ya kawo da kada za kun Allah ya kara mishi da shi da ya zo shi kadai ne ba da shida shi kadai ne sai aka ce ina shaidu sai ce shi ne shaidar aka ce to an samu daya saura daya ya karo wani sai ce ai shi shaida mutum biyu ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya nada shi ya zama shi in ya shaida mutum biyu ne suka yi shaida haka shi saboda kuma sirrin wannan su ayan ne da za a saka na lantar da a kuma sai aka ce to wane ne shaidar cewa annabi ya nada shi ya zama shaidun mutum biyu sai sahabbai wanda ya ce ni ma shaida ne wanda ya ce ni ma shaida ne wanda ya ce ni ma shaida ne dan abin da ya faru wata rana manzon Allah ya yi siyayya da ya siyayya sai dab a wanda ya siyayya a wurin shi sai annabi ya ce bi shi gida ya tsaka to doki ne ko dai wani abu makamancin irin wannan suna tafiya a hanya sai shi wannan ana tsare shi ana cewa ana kara mushi farashi akan yadda annabi ya sa akan yadda annabi ya sa sai wanda ya tsiri sai ya kara wanda ya tsiri sai ya kara har yadda an kai inda ya ninka yadda sai da rasulullah ya sa sai ce manzon Allah alga ta malam ka fa tsaya ni ciniki ka tsaya ni ciniki sai na ne ta wani ciniki bayan kuma mun gama ciniki na siya kasiyar na ce maka zan je in baka kudin sai ce a shi sam shi sam ba ya haka ba ya je ce ne ya zo su je su ciniki ha ga yanda muka yi da kai kai kuma ga yanda kake cewa sai wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ce na ya ce sai ce mishi na shi danka sai dai wannan sahabin ya fito sai ce ga nan ne shi da ina wurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya ya ku kafiyar kuma ya ce ka ji shi gida ka karba to musulunci abin da ya ce dole sai a zo da shi ku guda biyu sai annabi ya waiga ko za a samu wani ba wani sai ce to na raka ka zama shi ka zama mafakon mutum shine sai annabi ya ce shi ah wai dama kana wurin ne yadda ya rufe laba na wurin amma ina wurin ya ce lokacin da ka ce mana Allah ya aiko ka ina wurin ne ai ba na a wurin ne da kai cewa manzo ne alqur'ani da kake sauko mana da shi ba na a wurin amma na yadda balle kuma ciniki ai ina wurin akai kaji sahabi ke ina ba ta an fahimta tun da duk wa'in tabba ba shi kuma ya yadda balle wannan ai ta ga wannan balle ne shine sai annabi ya ce sai sai na umar ya ce to da wannan ayoyin sun kai guda uku da na sa ta a sura mai zaman kanta kamar yadda surar asar take da a ce sun kai guda uku shi ma aka za a kada ina ba ta amfani Allah ya damu da alkhairan da yake wal asr Allah ya ce ina rantsuwa da zamani zamani Allah ya ce ina rantsuwa da zamani wasu malamai suka fassara cewa wal asar sallar la'asar ina ba ta fahimta don wasu sun dauki la'asar a salati a ita ce sallah ta tsakiya da annabi da annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ubangiji ya faɗa a cikin alqur'ani amma dai wal asar shi ne zamani Allah yana rantsuwa da zamani ko wata zamanin ko wata irin zamani ne ko ko wata zamani ne daban Allah yake rantsuwa sai wasu malamai suka ce a a zamanin sayyidina rasulullahi kaga wannan zamanin da muke ciki ke an gani tunda wannan duka zamanin manzon Allah ne daga lokacin da annabi Isa sakon shi ya tsaya daga lokacin zamanin shi ya kare shi ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zamanin shi ila yau kiyamati aka ce ai zamanin manzo Allah shi yasa duk lokacin da zamani ya zo da abu sai a kalle shi a cikin musulunci yayi ki saboda ubangiji ya yi rantsuwa da zamani an gani lokacin da zamanin ya zo a isar da sako da lasifika ai zamani ne ya zo har annabi sallallahu alaihi wasallam ya shirye har sahabbai manya suka shirye hatta bi ai hatta bi tabi karni nawa aka shirye ba a samu maganar Allah su ba sai karken wannan zamanin shine yanzu da ba irin wannan ake amfani da shi ba amma yanzu zamanin yana canzawa yana canzawa yana canzawa shine ubangiji ce to yana rantsuwa da kowane irin zamani da aka samu aka samu bayi a cikin inna insana lafi khusr lalle dan adam yana cikin asara wannan insan jinsin dan adam ke da fi khusr yana cikin asara Allah ya kare mu sai Allah ya ce illal ladina amanu إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر Allah ya ce illal ladina amanu hakika sai wanda suka yi imani wa amilu salihati suka yi aiki na kwarai kun ji imani da sallah imani da aiki na kwarai imani da zakka imani da haji duka ina ba ta amfani ba ku ce a kawai kayan imani sannan kuma eh, a gab- a gaba ka yi aiki na kwarai wata waso bil hankali suka yi wasiya da bin gaskiya alhaqqu anan ana da gurin suka zama masu imani suka yi wasiya da faɗan gaskiya wata waso sabani suka yi wasiya da yin haƙuri haƙuri wajen yin da'awa ina ba ta fahimta nan bil haqqi yana nufin a haƙuri a wajen yin da'awa faɗan gaskiya duk wanda ya kasance mai faɗan gaskiya to yana da kalubale iri-iri an gani akwai kalubale sai ya yi abu yana ba ta mai yi yadda baka zata ba za ka tara da haka sai in kana fita wanda za ka je su ma jahilce ka ina ba ta mai wani sai ka je ka rikidi ka zama su an gani sai ka rikide dole akwai yan uwa da aka ce aka fita da'awa ana shiga garin sai suka ɗauko makamai kawai to kaga yanzu ai ba ku da ƙarfi da ba su garin su kuka shiga in za ka ce za ka yi faɗa da su ba zai yi ba in ma kace za ka faɗa da su kai ne za ka sha wahala sai to ai yanzu duka wannan abin da ake yi ba maganar faɗa ba ne sarki ai ba maganar faɗa ba ne to sai a zo a je gidan sarki aka je aka sami me ya kawo ku to nan fadawa sai ta canza gaba ɗaya da haka sai ta canza ba maganar cewa mun zo a kira ne zuwa sa'a akwai bukatu na jama'a su koya sana'o'i nan da awon tafiya gaba ɗaya shi ne muke shiga wurare don ganin cewa ne ya fi dacewa da su don su koya kamar nan kaga akwai noma akwai dabarun noma da za a nuna to kaji inda da awon ta koma kawai yanzu in ka ce za ka yi fushi kuma shi kenan magana ya ƙare haka a inda kake yin inda ma ba za a kai maka farmakin ba haka wani zai jefe ka da wani kalma na batinci wani abin da bai ma yi kama da kai ba sai ya jefe ka da shi to kada ka ce za ka ɗaukar sa kamar yadda na faɗa a baya shi ne da'awa ba a yin mashi abu ya ce wai yau ya hau mun bari zai ɗaukar sa ba ɗaukar sa ake yi ba a ci gaba da yi idan karatun shi ya zo na a yi mashi bayani na a warware shi sai a warware shi zai fi fahimta a lokacin an gane ko to shine Allah subhanahu wata'ala yake mana to sai an yi hakuri da wani wa tawaso bil haqqi wa tawaso bil sabr ai kuma mu juna wasiya da yin hakuri dole sai an zama masu haƙuri an gani ta haƙuri ita ne gaba ɗaya tushen komai ita ne za ta haifar da ke komai Allah ya sanya mu cikin masu haƙuri ina kafin mu shiga sura na gaba akwai wani abu da yake faruwa wanda ya zama dole sai an yi bayani shi yana ta faruwa an kira mu an mana magana a kai manyan mutane da manyan masu makamai da masu sarauta wani abu ne ya taso ake ta yada shi a social media kuma wai sai ana sa rigar musulunci a cikin abu wanda kuma ko kaɗan ba rigar musulunci ba akwai wata mata ta yi irin magana din nan da ake yi shi na waka wanda ake voice din da clip an gane shi wai da sunan ita musulma ce amma da aka ji aka ji ba musulma ba ce ba ma guji a ce ina ba ta amfani da suna da wata ƙungiya na ji na rike na rubuta sunan ƙungiyar nasu wai su ƙungiyar ba zata an gani akwai maza a ciki akwai mata wai su ƙungiyar sunanta ba zata za su shigo wurinku su zo muku da kaya na musulunci da babbar riga da komai da komai duka za a ji ana ta yada za social media wato yahudanci ne ya shigo a cikin al'amari yahudanci ne ina fata an fahimta to da ke magana sai ta ce a yanzu a halin da ake ciki ba bambanci tsakanin musulunci da kafirci kun ji wannan kalma subhanallah sai suke cewa ta kama sunan wasu malamai manya ta zaga gaba daya ciki har da maulana shi wa Allah ya ƙara musu akwai shek tariya a yajin ta ambace shi kamus muna ta yi saboda waɗanda suke ji ne shi yasa nake faɗan sunan da suke da kama akwai akwai balla shek balla bulau ta kama shi wasu dai manya manyan ziga da kai ta kama su ta zaba har shek ibrahim azazzaki ta kama sunan shi dukkan ce kwande mutum su to ba ma nan ba wanda ta ɗauko shi ne shehu usman ɗanfokiyo ina ba ta amfani da shehu usman ɗanfokiyo ta ɗauko sai ta ce wai irin abin da su turji suke yi yanzu irin shi ne shehu usman ne subhanallah ina ba ta amfani da wai shehu usman ya kashe fulani ya yi ya yi ina faɗa ne saboda idan ya zo abin yanayin yadda za a ɗauke shi ya yi ma mata fyaɗe da irin waɗannan munanan kalamai wanda ka ga mu yanzu a ƙasar hausa duk wanda ya taɓa shi usman dan gojo ka ga yana neman ya kwanje mutum a ciki wai sai ta ce ana kira da hausawa a fito a faɗauki fansa saboda duk waɗannan malaman da ta faɗa ta ce dukkan su fulani da haka ana kira hausawa kowa a fito a ɗaukan sa yanzu ga shi irin abin da sirri suke yi su ma fulani ne duk irin waɗannan maganganu to mahallin shahid dai farko mu gane cewa addini in ita musulman ne ma da yake ba musulma bace amma ina yin magana ne da musulmai addinin musulunci addini ne guda ɗaya ba bambancin kabila ba bambancin yare ba bambanci shi addini gaba da inna akramakum inda Allahi a takakum an gane shi wanda ya fika kawai a wurin Allah shine wanda ya fika jin tsoron na farko kenan da haka mu gaba daya jinsin mu na fulani da jinsin ba fulatini ba haushe duka abu guda ɗaya ne ba bambanci balle wani ya zo ya ce a zo a ji a ɗauki fansa yahudanci yahuda sun shigo cikin da za su yi su lalata wannan addinin Allah subhanahu wataala yana kara addini sun shigo da abubuwa iri-iri sun sa guba iri-iri yanda za a yi mu imu mu haɗu muna faɗa da juna a bayan ta sai ka ji mutum ya hau mumbari da azumi ya ce ma wani musulmi kafin aka zo aka gane wannan gaba ɗaya aka bari kowa ya zo aka haɗu har samu bi hablillahi jami'an wala ta farko aka zo aka haɗu aka zama guda ɗaya wanda ma da zai yi wannan yanzu su masu yin suka gane cewa an sa an shiga wani sahu ne yanzu aka dawo gaba ɗaya komai ana tafiya tare aka ga wannan ba idan kara yanzu sai aka ga in aka taɓa shehu usman da kodiyo an taɓa jijiyar musulunci a bangaren arewa saboda duk inda za a kai duka waɗannan masarautu namu duka za ka ga cewa kafawan shehu usman da kodiyo manya-manyan malamai da suka zo suka zama su ne jagorori za ka ga duka almajiran shehu usman da kodiyo to idan aka ce yau wani ya shigo ya kira ka wai ka zo ka je ka ɗauka fansa a kan wani la ta zuru wa ziratar wuzirar kufura rai wani rai baya ɗaukar laifin wani rai ina ba ta yan wa amfani da da haka wa'innan abubuwan da suke faruwa mu mu farga musamman mu matasa za ka ga kawai ana aiki da kai ne don wasu su biya bukatunsu bukatun nasu na biya shi kenan kai an gama da kai an gama da kai ko sanda ba za a ce ba amma da fulani mu da hausawa gaba ɗaya dukkan mu abu ne da gwari da waniya dukka a wurin Allah abu ne ba wani bambancin kabila ba bambancin yare ina ba ta amfani duk musulmi musulmi ne idan musulmi yau ya zama musulmi yau ya shiga musulunci da kai da ka shekara 80 da shi dukkan ku ɗaya ne a wurin Allah in ma ba a yi dace ba sai ya fi ka da yawa sahabbai Allah ya kara musu yadda sun shigo musulunci ba su yi aiki ba ba su komai ba suka koma ga Allah ko suka zama yan aljanna ina ba ta amfani to da haka shi kan shi ya da abun ya fi laifin laifi wai mutum sai ya ji wani abu na muni na batanci wai ya ji shi ma abin da ya dame shi wai sai ya turo maka kai ma ka ji kaga ya taimaki mai wannan aikin yada abin da yake so a yada ne an gani sai mutum ya zo ya same ka ya ce maka wai ka ji abin da wani ya ce kai ba baka ji ba a lokacin kuma yana maka tallan abin da ya ce kaga burin shi ne ya isar da sakon ka yadu ya isa shi yasa duk lokacin da ka ji wani abu na batunci da kai kanka ka tabbatar da cewa wannan abun ba haka bane kai kanka to abin da ya fi kamata da sai kacce ita da wannan abu ina ba ta amfani da balle ka tura balle ka ce wai ka sa a gurin ka tura wannan kaza musamman yanzu zamani na social media Allah subhanahu wata'ala ya kare to kaga wannan wani farmaki ne da ake kawo mana mu musulmai wanda ya kamata mu faɗaka ya kamata mu gane dukkan musulmi musulmi ne a duk inda ka same shi dan uwanka ne musulmi qur'anin da yake nan da kake shine yake sabon gari shi yake Kano shi yake Lagos shi yake London shi yake China ba bambanci annabin nan namu shine anan shine a san gaba daya musulunci iri ɗaya ne ba wanda zaka ga ya ce shi musulunci shi guda biyar ne musul a guda shida ne kowa zaka ga ya ce ginshikan musulunci nan guda biyar ina ba ta amince da ka mu shiga sai sai sai mu kwana na abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lafiya shi kura da muka yi da gare mu da haka duk wanda suka samu irin wannan sako to su sani cewa a lokacin da ya zo maka a lokacin za ka yi za ka nisan ta kanka da shi a lokacin gaba daya za ka nisan ta kanka ina ba ta amfani na eh an gano su ma gaba daya ce yasa ma aka gano kungiyar nasu gaba daya wanda yanzu kamar yadda ake gaya mana ana ana kokarin daukan mataki matakai sosai an gano su an gano kungiyar nasu gaba ɗaya dama sun daɗe suna nan wai ba zata ita sananniya ne kuma sun kamo asali ne a katsina da wani yanki a jigawa a nan ne suka haɗu suka haifar da kungiyar jihar katsina da wani yanki a jihar wani yanki a jihar ina ba ta mu Allah ya mana magani insha Allah ranar juma'a za mu aje karatu wannan juma'a ne zuwa insha Allah kuma za mu hada da saukani insha Allah saukan da dama shi ya dauko aikin na cin 2000 da aka yi sauka ba tare da ke wannan da za a ga akalla an samu zai shekara goma sha biyar ko sha biyar والله يكفي امين
ya Allah mun rike ka sauki wanda ya mutunta kadiba da ya jagoranci wannan tafsiri Allah ya saka mu da alheri Allah ya kada sarki Allah ya kada hikima Allah ya kada basira Allah mun rike ka alherin da ke cikin wannan wata duka Allah ka sanya mu cikin Allah ka sanya mu cikin ka Allah ka ayyana dukkan damuwa Allah ka zo da mu lafiya zo na da ka san mu lafiya cikin Allah ka yi اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين وذكر اعداء الدين على ما كانوا يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار